ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar goma ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da dari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin tafsirin suratul araf kuma za mu ci gaba daga aya ta arba'in da biyu insha Allah ta'ala wannan karatu ya kunshi bayani akan wasu mutane waɗanda Allah madaukaki zai tsayar da su a tsakanin wuta da aljanna a ranar kiyama والذين آمنوا وعملوا الصالحات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفس إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
الشيخ محمد ابن صالح الأصيم رحمه الله تعالى akwai littafin da ake ce malika asul babil maftuh mujallar na farko shafi na 408 yana cewa annasu idza kana yawm al-qiyama in qasamu ila salatati aqsam wato su mutane a ranar kiyama suna rabuwa kashi uku mutane suna rarrabuwa a ranar kiyama kashi uku qismun tarajjaha hasanatuhum ala sayyi'atihim kashi guda kyawawan ayyukansu sun rinjayi munana fa haula ila yu'adzabuna wa yadkhuluna aljanna su waɗannan ba a yi musu azaba duk wanda ya tashi a lahira ayyukan alkhairinsa sun rinjayi munanan ayyukansa wannan bai tafiya wuta saboda haka za su wuce ne kai tsaye zuwa ga aljanna وقسم آخر ترجح سيئاتهم على حسناتهم akwai wani kashi na mutane wato kashi na biyu su ne waɗanda munanan ayyukansu suka rinjayi kyawawa fa ha'ula'i mustahiquna lil azabi bi qadari sayyi'atihi waɗannan waɗanda munanan ayyukansu suka rinjayi kyawawa suna cancantar azabar Allah gwargwadon laifukan nasu gwargwadon laifukan nasu sun mai yunjauna ilil janna sannan a tsayarkar da su a kawo su gidan aljanna wa qismun salisu akwai kashi na uku wannan kashi na uku sayyi'atuhum hasanatuhum sawa'u da kyawawan ayyukansu da munana da suka zama yawan su ya zo daya fa haula'i hum ahlul a'raf waɗannan su ne ake kiransu ahlul a'raf a ranar kiyama laisu min ahlil jannati wala min ahlil nar ba sa cikin yan aljanna sannan kuma ba sa cikin yan wuta bal hum fi makanin barzakh al murtafi'in yarawna an-nar sai dai suna suna kan wani guri mai tudu wani wuri ne mai tudu yana da tsawo suna kansa saboda haka suna hangen wuta suna hangen aljanna yarawna an-nara wa yarawna al-janna za su zauna a wannan tudu yabquna fihi ma sha Allah za su tabbata a wannan guri gwargwadon lokacin da Allah ya nufi wa fi nihaya amma a ƙarshe ya dukuluna aljannata za su shiga gidan aljanna wa hadha min tamami adlillah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin wato cikon adalci na Allah tabaraka wa ta'ala yana daga ainihin adalcin Allah madaukaki saboda tuntuni Allah madaukaki ya rubuta cewa yardansa ya rinjaye fushinsa saboda haka su waɗannan mutane a ƙarshen al'amari dai za su shiga aljanna an a'afa kullu insanin ma yastahiqu faman tarajjaha hasanatuhu mutumin da kyawawan ayyukansa suka rinjaya fa huwa min ahli aljanna wannan babu shakka yana cikin yan aljanna wa man tarajjaha sayyi'atuhu wanda laifukansa suka fi rinjaye uziba fi nari ila ma sha Allah wannan za a masa azaba cikin wuta aqidar ahlus sunna kenan idan mutum ya tashi a lahira laifukansa sun ranje sun rinjaye kyawawan ayyukansa to wannan mutumin Allah zai masa azaba gwargwadon yawan laifin nashi ومن كانت حسناته وسيئاته مستوية متساوية فهو من أهل الإعراب وأن إذا ما كاوا أيوكا تمونا suna daidai wa daida waɗannan su ne ake dora su akan wannan tsauni lakin na halai ta mustaƙin radayin kamar yadda aka ce mutane za su kashi uku a lahira ba da'iman ba ne za a tabbata kashi uku din ba kashi biyu ne suke dawwama innama mustaqar imma ila jannati wa imma ila nar abin da ke tabbata a ƙarshen al'amari shine ko dai mutum ya zama yana cikin aljanna ko ko mutum ya kasance yana cikin wuta ja'alani Allah wa iyyakum min ahli aljanna Allah ya sa mu komar mu gaba ɗaya ta zama gidan aljanna anan Allah madaukaki ya fara bayani ne akan kashi guda kashi na farko su ne waɗanda kyawawan ayyukansu sun rinjaye munana Allah madaukake ya ce wallazi na amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka ingantattu la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora ma rai aikata wani abu face abin da zai iya wannan shine al-ikrab wanda Allah madaukake ya kawo waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai kafin a ce za su shiga aljanna sai Allah ya ce ai dama ba ma tsora ma rai sai abin da rai zai iya dauka wato kenan ko da an samu mutum ya tafi aljanna a lahira ba son kai bane shine abin da Allah madaukaki yake nufi ba son kai bane kamar hali na dan adam wannan abu muhimmi ne shi yasa Allah ya ratsa shi ya dayo shi a tsakanin maganarsa domin abinda asalin maganar take wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna asalin magana kenan waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai waɗannan su ne ‘yan aljanna waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu waɗannan su ne ‘yan aljanna asalin maganar kenan amma saboda Allah ya nuna maka bai son kai a lahira sai ya daɗe kafin ya ce maka su ne ‘yan aljanna sai ya ce la nukallifu nafsan illa wusaha waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu kafin ya ce yan aljanna ne ce ai da ma ba ma dora ma rai aikata wani abu sai abin da rai zai iya kaga ya gwada maka cewa babu son kai ulaika ashabul jannati waɗannan su ne yan aljanna hum fiha khalidun su ma dawwama ne a cikin ta yace ne ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
ونزعنا ما في صدورهم من جلد Allah madaukake ya ce za mu cire kiyayyar da take cikin kirazansu tajiri min tahtihim al-anhar koramu suna gudana karkashin su wa qalu suna cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya tana ga Allah wanda ya shiryar da mu har muka iso ga nan wanda ya shiryar da mu har muka iso ga wannan makoma wa ma kunna linahtadiya mu ba mu kasance masu iya shiryar da kawunan mu ba laula an hadana Allah in ba dan Allah ne ya shiryar da mu ba duk wanda ya kalli aljanna ya san ba aikin sa kawai bane rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yasa yan aljanna suke ma Allah godiya Allah ka samu ne wa qalu suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah Allah zai hadana li haza wanda ya shirya da mu zuwa ga samun wannan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mu ba mu kasance masu iya shiryar da kawunan mu ba mu iya kawo kawunan mu aljanna laula an hadana Allah in ba domin Allah shi ya shiryar da mu ba laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq lalle hakika manzannin Allah mahalicci mu sun zo da gaskiya don haka yasa imanin ka baya cika ta alkiyama kaga sun ga aljanna suka daga tabbatar da abin da manzanni suka faɗa ba shakka gaskiya ne ba shakka suke ba dama a duniya amma dai ganin aljanna ta ma fi duk bayanin da ɗan adam yake sai yasa suka ƙara gaskanta manzannin Allah tabaraka wa ta'ala wa nudu a wannan lokaci za a kira su a ce musu an tilkumul janna to wannan da ita ce aljanna da ake ta muku magana a kanta a duniya za a kira ku a gaya musu haka wannan da ita ce aljanna wacce ake ta muku maganarta wuritumuha yanzu an ba ku gadonta bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa don haka yasa dole mutum ya tashi ya aiki kafin ya samu aljanna kyautar da Allah yake wa mutane na aljanna kyauta ce mai kamar gado kyauta ce mai kamar gado domin babu ranar karba wannan yasa Allah yake amfani da uritumuha an ba ku gadon aljanna wato babu ranar fita Allah ka sa mu komar mu kenan lam yadhkur fi hadha mawdi'i fa'idati amma anan Allah tabaraka wa ta'ala bai bayyana mana me dalilin me amfanin cire kiyayyar da za a yi wa 'yan aljanna kafin su shiga cikinta ba idan 'yan aljanna suka shiga aljanna ana cire kiyayyar da take cikin kirazansu Allah yana cire kiyayya wa naza'na ma fi sudurihim min gilli kiyayyar da take kirazansu mun cire kaga anan bai faɗi mai hikimar ba amma a suratul hijri aya ta 45 zuwa 48 Allah ya faɗa innal muttaqina fi jannatin wa uyun ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من جل إخوانا هذا يأخذ دليلي حكمة شري إيايا لتكي زكاة أن الجنة أن شري إيايا saboda ne saboda su zama ‘yan uwan juna dama kiyayya da take cikin kirazan mutane wannan kiyayya ita ce take sa ake samun sabani a tsakani idan Allah ya cire ta to babu kuma sauran sabani mutane su zauna lafiya wannan kiyayyar duk dan adam da Allah ya halice shi ya sa a zuciyarsa zai sa jarabawa ce don haka wani Allah ya bashi dama ya fi karfin ta saboda haka zaka ga duk inda ka kai ga kokarin bata ran wani zaka ga mutum ne mai hakuri ba wai babu bane akwai kiyayyar amma ya danne ta ta yi saboda tsoron Allah wani kuma shedan yayi amfani da wannan dama ya fitar da shi a dalilin wannan kiyayya kafin a shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yana cire wannan kiyayya saboda me saboda su zama yan uwan juna ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin akwai hadisai daga sahabbai guda biyu Abu Huraira da kuma Abu Sa'id al-Khudri wadanda suke maganan siffan yan aljanna waɗannan sahabbai guda biyu Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri hadisansu sun fi tabbatar da ainihin siffan yan aljanna kuma hadisan suna cikin sahih bukhari sahih muslim da tafai na sunna kamar riwaya ta abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa awwal zumratin talijul janna farkon tawagar da za ta shiga aljanna farkon jama'an da za su shiga aljanna suratuhum ala suratil qamari lailatul badr suratu tana kama da surar wata idan wata ya cika idan wata ya kai sha hudu kaga yana cika haskensa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haka hasken waɗannan da za su fara shiga aljanna manzon Allah yace la yabsukuna fiha wa la yamtakhifuna wa la yatagawwafuna babu kace majina babu tsittar da yawo babu bayan gida babu fitsari wali kulli wahidin minhum zawjatan sannan kowane mutum yana da mata guda biyu yura muku suqihima min wara'i lahmi min al-qusuf saboda tsananin kyau ana hangen bargon da ke cikin kwabrin su inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqtilafa bainahum wala tababu wanda shine mahallu shahid manzon Allah yace babu sabani tsakanin su kuma babu kiyayya laqtilafa bainahum wala tababu qulubuhum qalbu wahidin zukatansu kamar su zuciyar mutum ɗaya ne saboda ka tunanin wannan dan aljanna irin wancan kenan irin wancan kenan zuciyarsu kamar zuciyar mutum guda ne abinda ka ga yana da kyau haka ma wani ke gani yana da kyau abinda ka ga baya da kyau haka ma wani ke ganin baya da kyau in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya suna zikirin Allah ta da yamma don haka aljanna ana ibada amma ibadar ba irin ta duniya ba ce ibadar aljanna ba irin ta duniya ba ce kar ka dauka don ka shiga aljanna shikenan ba ruwanka da bautan Allah a'a ai halittar Allah ba ta zama ba ta rayuwa sai da bautan Allah don haka ko kana aljanna sai ka bauta ma Allah da amma bautan da Allah ya sa shi a cikin aljanna tsarinsa da hukuncinsa daban ne da bautan da Allah ya dora mana a duniya wancan ibada ce da ko baka so ba ma za ka yi dan jikinka dole dabi'a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta yan aljanna a tsarin da dole ma su bauta mishi kamar yadda ka san a yanzu dole kai numfashi to idan Allah ya mai da numfashin naka shine ibada ba zaka iya hana kanka to haka yan aljanna bi halittar su ma ta bautan Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna zikirin Allah sahi da yamma Allah ka sa mu komar mu ce menene gaba ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ما أبوتا الجنة في كرا ما أبوتا وتا ما تزما الجنة لا في كرا ولا نجي زما أوتا za su ce musu an kad wajadna ma wa'adana rabbuna hakka hakika mun tarar da abin da Allah mahalicci mu ya mana alkawari ya tabbata gaskiya ne duk abin da aka faɗa mana cikin alqur'ani gashi mun gani mun gani gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa to kuma da kuke wuta ko kun samu abin da Allah ya muku alƙawarin ya tabbata gaskiya ne ko ko an samu sabani kaga wannan ya tsokana ne ko to amma ni'ima ce ga yan aljanna ni'ima ce ga yan aljanna ku takali yan wuta wanda ke nuna maka ma abin da suka aikata ba laifi bane nasu ma kaɗan ne فأذن مؤذن بينهم الله أنة الله على الظالمين akwai mai shela wanda zai shela tsakaninsu abinda zai faɗa ke shi ne Allah ya shine ma azzalumai kaga ai nashi ya girma ko wadannan tambaya suke kuma tambaya ai ba laifi bane mu mun tarar da abinda Allah ya ba mu gaskiya ne kuma kun samu naku hakan wannan ƙarin ni'ima ce da Allah ya ma yan aljanna ba laifi bane ba laifi ba ne saboda yan aljanna sun yi tambaya ga waɗanda ke wuta shin kun tarar da naku alkawarin gaskiya ne ya tabbata kuma dole za su za su ba da amsa kalu na am za su ce kwarai kuwa Allah ka saba mu bane saboda haka yasa in ka dubi alkur'ani zaka tarar shi mutumin da makomarsa ta zama wuta to maganganun ma da ake masa babu maganganu na sauki maganganu ne na ɓacin rai maganganu na tsinuwa su ne ke cikin su ne ke cikin wuta amma wanda ke cikin aljanna shi ne ke samun kalmomi na kwantar da hankali da nishadi amma duk mutumin da makomarsa ta zama wuta babu shakka maganar ma da za a masa ba mai daɗi ba ce maganar da 'yan aljanna za su masa ba ta da daɗi maganar da mala'iku ma za su yi mishi babu daɗi misali a suratul tur aya ta goma sha hudu zuwa sha shida هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون wannan fa mala'iku ke gaya ma 'yan wuta to ga wutan da dama can kuke karyatawa wai babu ita to yanzu ga ta ko ba ita bace shine mala'ika ke ce mar afasihirun haza am antum la tubsirun shin wannan wutan da kuke ciki yanzu ake kona kudin nan tsatsuba ne sihiri ne ba duhu ne ko kuwa gaskiya ne wuta ne yana tambayar ku wuta ne hakika ko ko dai basira ku ce ta bace ku dai taba ku wuta ne ko a'a islam ga don haka sai ku shiga fasbiru aw la tasbiru ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri sawa'un alaikum wannan fa maganar mala'ika ne kaga dadin bacin rai ne ga dan wuta inna ma zauna ma kuntum ta'malun lalle ana fata muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa saboda haka kaga kenan wanda duk ya tafi wuta to ba shi da wani abu na farin dare babu magana mai daɗi babu azaba ko mai sauki Allah ka kare mu amma ka lura da yadda Allah ya yi maganar nan wanada ashabul jannati ashaban nar mun kira waɗanda ke aljanna sun kira waɗanda suke wuta nada ashabul jannati ashaban nar waɗanda suke aljanna sun riga sun kira waɗanda suke wuta maimakon Allah ya ce nan gaba za a yi sai ya ce sun riga sun yi me hikimar haka maimakon a ce ai idan an tashi a lahira waɗanda ke cikin aljanna za su kira waɗanda ke cikin wuta ga abin da za su faɗa musu sai Allah ya kawo shi a fi'lu mafi wa nada ashabul jannati ashaban nar yan aljanna sun kira yan wuta kaga an riga an yi kenan ko har ma an yi kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa tafsirin abu hayyan al-bahr al-muhit a mujallar na shafi gari uku yace ja'a bi ta'bir bil ma ja'a ta'bir bil madi an al-mustaqbal li anna al-mustaqbal alladhi yukhbiru Allah ta'ala anhu ha huna maimakon a ce nan gaba zai faru a wannan mahallin da ake magana mahallin abu ne da ya riga ma ya auku saboda haka idan Allah ya faɗi magana babu mai canza ta kamar Allah yana gaya maka ne yanzu ne abin ke faruwa don haka babu makawa zai auku duk labarin da Allah ya tabbata cikin alkur'ani Allah ka ba mu damar gaskata maganar ka وهو ما يكون في دار الجزاء كالماضي من حيث تحقق وقوعه توجن tabbatar aukuwar abin da Allah ya yi alkawarin sa wallahi babu makawa duk abin da Allah ya faɗa sai ya auku to wannan tsari ne na alkur'ani wanda ya zama to yana daga cikin dalilan da yasa malamai suke cewa alkur'ani yana da tsari na balaga yana da tsari tsari na fasaha idan Allah madaukaki ya kawo magana idan ka dubi tsarin magana sai kaga ta dace da maganar mai ilimi dama kuma littafin alkur'ani littafi ne da Allah mai ilimi ya saukar da shi ya tsara alkur'ani da ilimi da Allah madaukaki ya tashi ba da labarin da shi abin zai auku ba sai ya riga ya auku wannan yana cikin littafan tafsirai kamar tafsirin al-bahr al-muhit na Abu Hayyan da kuma tafsirin ruhul ma'ani fi tafsir al-Qur'an al-azim wato tafsirin al-Imam al-Alusi mujallal na takwas shafi na 122 da tafsirul manar mujallal takwas shafi na 424 wannan yana daga tsarin balaga na al-Qur'ani idan Allah ya yi magana ka sa lura a ciki zaka ga akwai wani ilimi akwai wata hikima mai shela ya yi shela tsakanin ‘yan aljanna da ‘yan wuta, Allah anatullahi ala zalimin ya ce tsinuwar Allah, la'antar Allah ta tabbata a kan azzalimai zuwa yi kenan. الذين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون
alladina yasuduna an sabilillah waɗanda suke hana wasu bin tafarkin Allah صد عن سبيل الله بمعنى منع عن سبيل الله wanda duk ya hada wani bin addinin Allah to yana cikin masu samu wannan inuwa ta Allah Allah ka tare mu inuwar Allah ta tabbata ga azzalumai suwaye azzalumai alladina yasudduna an sabilillah wadanda suke hana abi an hanyar Allah wa yabghunaha iwaja kuma suna neman hanyar ta zama karkatacciya suna hana wasu bin hanyar Allah sannan sun dage kokarin su kenan su ga cewa sun bata addinin musulunci wa hum bil akhirati kafirun kuma su masu musantawa ne masu kin lahira wato sun karyata lahira suna musanta lahira sai yace wa bainahuma hijab وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون kaga an yi maganar aljanna an yi maganar wuta dama makomar guda biyu kenan waɗanda za su tabbata makoma da za su tabbata har abada dama tsakanin wuta ne ko kuma aljanna babu na uku amma dai a filin hisabi lokacin da Allah madaukake ya hisabi ana samun na uku don haka yasa Allah madaukake ya ce wa bainahuma hijabun a tsakanin waɗanda ke aljanna da kuma waɗanda suke wuta akwai wani shamaki wa bainahuma hijabun a tsakanin su akwai wani shamaki malaman tafsiri kamar misali al-Imam al-Bagawi mujallad na shafin 232 yace baina ahli jannati wa baina ahli an-nar hijabun wato abinda Allah yake cewa a tsakanin waɗanda ke aljanna da kuma tsakanin waɗanda suke wuta akwai wani shamaki menene shamakin nan wa huwa surun ladzi zakara Allah ta'ala fi qawlihi fil hadith akwai wata katanga wata ganuwa wacce Allah ya bada labarin ta a suratul hadid wannan ganuwan babu ita sai a ranar kiyama babu ita a yanzu Allah ya bada labarin lokacin da wannan ganuwa za a kawo ta a suratul hadid aya ta goma sha hudu يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب wannan ranar kiyama kenan Allah yake gaya mana ranar da munafikai maza da mata suke cewa masu imani ku jira mu mana mu dan kamfashi hasken da Allah ya baku mu yi amfani da hasken da kuke da shi ku jira mu mu yi amfani da hasken da ke tare da ku kilar ji uwara a kun sai ku koma baya fantami su nura a can za ku samu haske saboda wannan haske da kuka ga masu haske sun samu a yau a duniya ne suka neme shi idan kuna so ku samu haske sai ku koma baya ana faɗin haka babbori ba bai na umbisori sai Allah ya saukar da wata katanga a tsakanin don haka yasa malamai suka ce wannan katanga sai a wannan rana Allah yake halittanta sai a wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala yake kawo ta fa duriba bainahum bi turi wata katanga wata ganuwa lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab ganuwa tana da wani kofa guda daya kofar ta cikin ta rahama ne amma ta bayan ta kuma azaba ne Allah yana saka wata kofa yaushe ne ake saka wannan kofa sai an gama hisabi ga yan aljanna yan wuta yan wuta sun tabbata gaba daya Allah ya tura su ta musulmai gaba dayan su Allah zai ba su hanci sai ce ku je aljanna idan musulmai suna tafiya kafin su tafi za a kawo sirati a shimfiɗa a tsakaninsu da aljanna wannan sirati tana tsakanin wuta da aljanna sannan sai a ce musulmai kowa ya hau amma kafin ku hau za a ba kowa haske to kyawun imaninka da kuma aikinka shi ke sa wani haske ya tsaya har ka tsallake sarari munin halinka da imaninka shi ke sa hasken ya kare baka tsallaka sarari ba ana cikin tafiya zai kasance munafikai za su ga hasken su ya bace shi ne suke cewa masu imani ku jira mutum da mu namu ya bace mu yi amfani da naku hasken don mu ke sarari to amma su yan aljanna da yake suna tashi da halin kwarai za su ji daɗin amma shi yasa ba a ce karu ba sai aka ce kila wannan amsa ce wanda Allah madaukaki zai bayar kuna neman haske ba a nan bane Allah bai kyale yan aljanna ma su bada haske su bada amsa kuna neman haske to ba za a ce neman haske ba irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma bayan ku kuje ku nemi haske to ana faɗa musu haka dama duhu ya raba tsakanin su fa buriba bainahum bisuri sai a buga wannan katanga tsakani wannan katanga babu shakka kamar yadda Allah ya faɗe ta tana nan Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo ta a lokacin da za a hau kan siraki in ka duba silsilatul ba'ifa hadisi na dubu biyar da ɗari shida da sittin da uku Muhammad Nasir Din Al-Albani ya yi magana a kai yake cewa waɗannan dalilai na ayoyin Alƙur'ani sun tabbatar da cewa anna sura ha'ifun bainal jannati wan nar tabbas akwai wata ganuwa da Allah zai kafa ta tsakanin wuta da aljanna wannan ganuwa babu ita a yanzu amma a ranar kiyama lokacin da musulmi suke hawa sirati a wannan lokaci Allah yake saukar da ita kamar yadda ibn jarir ya ba da labarin fassarar al-imam qatada wa gairu to me hikimar samun kofa a cikin ganuwan ai kamata ya ce an toshe babu wata kofa ya zama babu kofa da ke cikin wannan ganuwa a tsakanin wuta da aljanna a malamai suka ce ai amfanin wannan kofa shine lokacin da za a yi ceto ga waɗanda ke cikin wuta lokacin da Allah zai ba da ce damar ceto ga musulmai waɗanda ke suka tsira su je wuta su yi ceto ga waɗanda ba samu tsira ba to amfanin wannan kofar kenan يخرج الله تعالى من استحق دخول النار من المؤمنين ويدخلهم الجنة تولى قوفا لأن يكي فتد waɗanda suka shiga wuta. idan akwai imani a zukatansu daga baya lokacin da Allah zai ceto gare su jin sai cewa yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al-amani hatta jaa amru Allah wa garrakum billahi al-garur فاليوم لا يؤخذ منكم فدية فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الله يشكرك kaga kenan akwai shamaki tsakanin wuta da aljanna akwai shamaki to sai Allah madaukake ce wa alal a'rafi a saman waɗannan tsaunuka a saman waɗannan tsaunuka rijalun akwai wasu mutane ya arifu da kullum da simahun suna gane kowa ta su ta alamarsa abinda ake cewa al a'raf a harshen larabci jam'u urfin menene al urfu wa huwa kullu alin murtafi'in aiban duk abin da ya zama yana da tudu yana da tsawo sai a ce masa al'urfu saboda haka al'arafu jam'u ne na al'urfu wannan dalili yasa ake kiran gashin da ke wuyan doki ake kiransa urful fard wato gashin doki wanda ke wuyansa saboda gashin yana sama wa huwa sha'ru alladhi fi a'la raqabatihi haka nan idan larabawa suna magana akan wato zankon zakara sai su kira shi urfu dik kamar yadda al-imam qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa yana cewa wa kullu murtafi'in min al-ardi inda al-arab min al-ardi inda al-arab yusamma urfa duk wani abu mai tudu a wajen larabawa ana kira shi urfu wa inna ma qila li urfi dik urfan yatfa'i abin da yasa ake kiran zankon zakara da suna urfu da larabci saboda zafin zakara yana saman halittar zakara ne wannan yana cikin lisanin arab na ibn manzur mujallar tara shafin ɗari biyu da arba'in da ɗaya kamar sajin masir na ibn jauzi mujallar na uku shafin ɗari biyu da biyar kamar tafsirin ibn kafir a mujallar na uku shafin ɗari hudu da goma sha takwas da mahasin ta'awil na al-imam al-qasim a mujallar na bakwai shafi na tamanin da takwas daban tafsirai duka sun kawo bayanin nan saboda haka idan Allah madaukaki ya ce al-a'raf yana nufin tsaunuka ba tsauni guda ba menene waɗannan tsaunuka ɗin waɗannan tsaunukan su ne alhijab wannan shamaki da ke tsakanin wuta da aljanna tabi'ai da yawa sun fassara wato da Allah ya ce wa bainahuma hijabun sai ya ce wa alal a'rafi a saman tsaunuka din kenan ana cikin wannan hijabi wannan shamake da ke tsakanin wuta da aljanna shine yake da tudu akan waɗannan tsaunuka nan ne Allah madaukaki ya dora wasu mutane ya saka wasu mutane ba sa cikin wuta ko ba sa cikin aljanna a littafin at-tahrir wa tanwir na ibn ashur a mujalladin kafa shafi na 141 yace ko da yake Allah ya ce wa alal a'rafi rijalun a saman waɗannan tsaunuka akwai wasu maza mutane tana yiwa ka ɗauka banda mata la har da mata akwai maza akwai mata amma Allah ya kawo kalmar rijal saboda rinjayar da halittar maza akan da mata يقتضي أنه ليس في في أهل في أهل الأعراف نساء وإنما ذكر الرجال على وجه التقليد abin da yasa aka kira shi maza kawai aka ce wa alal a'rafi rijal a saman tsaunukan akwai wasu maza saboda rinjayar da halittar maza akan da mata wa ihtifafu aiban li haula'i rijal al mutahaddath anhum bi dhalika al makan duna siwa sannan karka dauka mutane ne kadan waɗanda za su yi magana din la Allah yana magana ne cewa a tsakanin wuta da aljanna akwai wasu tsaunuka a saman waɗannan tsaunuka akwai wasu mutane kaga an samu kashi na uku kenan ga waɗancan suna aljanna ga waɗancan suna wuta Allah ka tare mutanna akwai wasu kuma a tsakanin wuta da aljanna ya arifuna kullum bi simahum suna gane kowa ta alamarsa me dalili saboda wurin da suke kai din yana da tsawo yana da tudu yasa aka kira wurin al'ara tsaunuka saboda su ne suka fi tsawo saboda haka idan mutum yana gurin yana hangen wuta yana hangen aljanna suna ma iya gane waɗanda ke wutan suna iya gane waɗanda suke cikin aljanna wato ya arifuna ahlal jannati bi bayadi wujuhihim wa ahlal nar bi sawadi wujuhihim suna iya gane yan aljanna saboda yan aljanna suna da fararen fuskoki su kuma waɗanda ke cikin wuta suna da bakaken fuskoki kuma Allah maɗaukaki ya sauwaƙe musu iya hangen waɗanda ke aljanna kamar yadda ka sani a yanzu kana zaune a nan amma Allah sai ya sauwaƙe maka ka iya hangen abin da ke aukuwa wata duniya ta hanyar tradition da sauransu wannan ba abin mamaki bane ya kasance a can Allah ya kawo sauƙin yadda mutum zai iya magana da ɗan aljanna amma kuma shi ba a cikin aljanna yake ba kamar yadda Allah ya bamu labari tambayar da yan aljanna suke ma yan wuta ai kaga ba wai window bane da zaka dan bude kawai ku gada akwai tazara a tsakani akwai tazara a tsakani amma duk da haka Allah ya tsawoce wata hanya wacce waɗanda ke aljanna suke iya magana da waɗanda suke cikin wuta wana dau ashabal jannati an salamun alaikum saboda haka waɗannan da ke tsaunuka din da sun hangi aljanna za su gane yan aljanna ne saboda me saboda suna da fararen fuskoki sai su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku sai su musu sallama salamun alaikum wannan sallamar da suka yi ita kanta kamar fatan alhairi duk da cewa ba su shiga aljanna ba amma tun da har suka iya yin sallama ga 'yan aljanna shine Allah yake lam yadkhuluha ga shi ba su shiga wutan aljannar ba wa hum yaqma'un wadanda ke kan tsaunukan ba su shiga aljannan ba suke yin sallama ga yan aljanna wa hum yaqma'un suna fadayi wato suna fadayi ina ma Allah ya saka su a aljanna su ma kaga suna fadayi don haka yasa suke cewa salamun alaikum akwai malamin da ake kiransa Abul Aliya asalin sunansa Rafi'u bin Mihran ana Rufai'u bin Mihran ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah yake dan shi wannan rufai'u bin mihran saurayi ne amma Allah bai nufi shi da musulunta ba sai a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sai na abubakar as-siddiq ya musulunta don haka yasa ba a sa shi cikin sahabbai duk da cewa saurayi ne a zamanin manzo Allah amma bai musulunta ba sai bayan rasuwarsa sai zamanin sai na abubakar as-siddiq har ma ya samu dama zuwa gaban sai na abubakar ya dauki hadisai wurin wurin shi da kuma wasu sahabbai da yawa wannan malamin tabi'i yana cewa ma ja'ala Allahu zalika qam'a fihim tunda har kaga Allah ya saka musu kwadayi su waɗannan da suke tsakanin aljanna da wuta ba su samu shiga aljannan ba suka yi sallama ga 'yan aljanna lam yadkhuluha wa hum yaqma'una ba su shiga aljanna ba amma suna kwaɗayi suna da kwadayi ya aka yi suka samu wannan kwadayi saboda Allah ne saka a zukatansu saboda haka shi wannan malami yana ya fahimci cewa idan Allah ya saka wa mutum kwadayin shiga aljanna yana tsakanin wuta da aljanna tunda ba a riga hukunta tafiyar da wuta ba to wannan karama ce yuridu bihim akwai a wato alamar Allah zai musu falala su ma a ƙarshen al'amari dai Allah zai kai su gidan aljanna wato kamar fata na gari haka ma al-Hasan al-Basri ya faɗa allazi ja'ala tsam'a fi qulubihim yusilhum ila ma yatma'una Allah da ya saka kwadayi a cikin zukatansu to Allah nan zai isar da su zuwa ga abin da suke kwadayin su shiga wato ita ce aljanna akwai littafin Ibn Qayyim Jawziya da ake kira Fariqul Hijrataini wa Babu Sa'adatain a shafin ɗari biyar da sittin da hudu ya ce Allah madaukaki ya gaya mana wa baina huma hijabun a tsakanin aljanna da wuta akwai shamaki ya ce abinda Allah madaukaki yake nufi baina ahlul jannati wan nar hijabun wato tsakanin waɗanda ke zaune a aljanna da waɗanda suke zama a wuta akwai shamaki to kila huwa surun ladhi yubrab bainahum me wannan shamakin yace ai wani wato wata ganuwa ce wacce Allah madaukake yake bugawa a tsakanin su kamar yadda ya faɗa a suratul hadid wa zahiruhu alladhi yalim batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab shi wannan wato ita wannan ganuwa ya zama ta bayanta azaba ce amma ta cikin ta kuma rahmar Allah ce yace bayan ya faɗi wannan ibn kayyim sai yace to sai kuma Allah ya kawo magana akan al-a'raf الأعراب جمع عرف وهو المكان المرتفع yana cewa da larabci ana nufin wuri mai tudu wato tsaunuka su ne al'ara wa huwa surun alin baina jannati wan nar wani wato wata galuwa ce inji ibnu qayyim mai tsawon gaske tsakanin aljanna da wuta alaihi ahlul a'raf akan wannan galuwa akan wannan galuwa Allah ya sake ke saka ahlul a'raf waɗanda ba a hukunta tafiyan su aljanna ba kuma ba a hukunta tafiyan su wuta ba kaga ibnu qayyim jawziya shi ma ya tabbatar da cewa da al-hijab da al-a'rab abu guda ne Allah madaukake ce wa bainahuma hijab sai yace wa alal a'rab wato kamar Allah yana fassara hijab ne da haka al-a'rab tsaunukan nan shine al-hijab tsaunukan nan sune shamakin da ke tsakanin wuta da aljanna to akan waɗannan tsaunuka Allah tabaraka wa ta'ala ya dora waɗannan mutanen da ba a riga an hukunta tafiyar su wuta ba ko kuma aljanna da bayanin ibn qayyim jawziya yace kuma magana ce da take da asali daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar huzaifa kamar abdullah bin abbas suna da fahimta cewa waɗanda Allah ke dora su akan waɗannan tsaunuka su ne mutanen da ayyukan da suka aikata na alkhairi yawansa bai kai shi bai kai ya shigar da su aljanna ba ayyukan da suka gabatar na wuta shi kuma ya daidaici na yan aljanna saboda haka ba za a hukunta shiga wuta a kansu ba tajawazat bihim sayyi'atuhum anin nar fa wuqifu hunaka saboda haka sai Allah ya tsayar da waɗannan mutanen a nan a tsakanin wuta da aljanna hatta yarqadi Allahu fihim ma yasha' ba za a fasa a cikin aljanna ko wuta ba yan aljanna sun riga sun shiga aljanna amma su suna nan a tsakani suna jiran hukuncin Allah na ƙarshe a kansu ثم يدخلهم الجنة بفضل بفضل وبفضل رحمته ابن القيم يجي أما بقى كارشي الله زي شغل سوء الجنة فجدد أنك كاكا شغل سوء الجنة ya taho ne a bayan an gama hisabi a bayan yan aljanna so daga sun shiga aljanna wato sai bayan wani lokaci ne tsawo Allah ka dai san yawan yawan tsawon sa kafin nan daga baya Allah ke sa su aljanna amma lalle dai za a samu wani lokaci wanda waɗannan mutane za su za su tsaya akan waɗannan tsaunuka ba sa wuta ba sa aljanna menene tsawon lokacin babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala Abdullahi bin Mas'ud shi ma yana da wannan fahimta kaga Huzaifa Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud yace man istawat hasanatu wa sayyi'atu wanda ayyukan ladansa suka zama sun yi daidai da ayyukan laifinsa da aka auna tunda akwai fike lokacin da aka auna fike sai ya zama ladan mutum da kuma laifinsa sun zo daidai abdullahi bin mas'ud yake kana min ashabil a'rab saboda haka yana cikin waɗanda za a dora akan waɗannan tsaunuka fa wuqifu ala sirat za a tsaye da su akan sirati kenan wannan shine fassarar abdullahi bin mas'ud saboda me wannan ganuwar da ake kawo ta a raba tsakanin wuta da aljanna lokacin da jama'a suka hau kan garaji don haka abdullahi bin mas'ud yake za a tsaye da su akan sirati kenan thumma arafu ahlal jannati wan nar a lokacin ne suke iya hangen ga yan aljanna can ga yan wuta anan fa idza nazaru ila aljannati nadaw salamun alaykum wa idza faraku absarahum ila ahli an-nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin yayi magana da don haka fahimta mafi inganci kenan duk da cewa an samu fassara daban-daban akwai idan kana karanta littafin tafsiri zaka ga fahimta daban-daban game da cewa su waye ahadul a'raf kamar misali tafsirin al-imam shaukani fathul kabir a mujallar da shafi da rubi da goma sha shida tafsirin ibn jarir al-tabari tafsirin al-imam al-qurtubi duk sun bada labari al-imam shaukani yace ga ikhtalafa al-ulama fi aqadil a'raf man hum suwaye za a dora su akan waɗannan tsaunuka tsakanin wuta da aljanna suwaye wakil sai aka ce kuma shuhada akwai wanda suke da fahimta cewa shahidai ne shahidai ne ake dora su a tsakanin nan kamar yadda al-kushairi ya faɗa da kuma shurahbil bin sa'd wa qila hum fudala'ul mu'minin akwai masu fahimtar ba ai ba wai rashin makoma ke sa a samu ashabul a'raf bala idan an yan aljanna sun shiga aljanna manyan yan aljanna su ne suke tafiya kamar shakatawa manyan yan aljanna su suke tafiya kamar shakatawa ta farragu li mutala'ati ahwalin nas sai su hau waɗannan tsaunukan saboda hangen halayen mutane wuta da aljanna don haka ba wai wasu bane waɗanda ke tsakanin wuta da akwai masu wannan fahimta ne sannan akwai masu cewa hum qaumun anbiya mutanen wasu annabawa ne daban waɗanda ba a riga an tantance hukuncin su ba saboda haka ake aje su wurin sannan akwai waɗanda ke cewa hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum fahimta ta karshe ita ce akwai masu cewa waɗanda ake dorawa akan al'arab waɗannan tsaunuka mutane ne waɗanda ladan su yawan ladan su ya zama yayi daidai da yawan laifukan kamar da muka ce wannan ita ce fassaran Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah bin Yaman, al-Imam Sha'bi, al-Imam Bahar, Sa'id bin Jubair al-Imam Shawkani bi ya kirga yace wato sahabbai zuwa ga tabi'ai suna da fahimtar haka amma akwai waɗanda ke ganin wasu mutane ne da akwai wanda ma ke cewa kamar misali Sa'id bin Jubair daga cikin tabi'ai akwai wato waɗanda suke cewa hum auladu zina yaran da aka haifa ta zina su ake dorawa akan waɗannan tsaunuka tunda shi dai bai da laifi yaron da aka haife shi ta zina bai da laifi tun da bai da laifi kaga ba za a kai shi wuta ba to sai a dora shi akan wannan tsauni kafin Allah ya hukunci a kansa akwai fahimtar Abdullahi bin Abbas akan wannan yana da akwai fassarar da ya bayar akai da cewa waɗannan yaran zina suna cikin ashabul a'rab akwai masu cewa a'a mala'iku ne kawai Allah ya dora akan al-a'rab muwakkaluna bi hadha as-sur yumayyizuna al-kafirina min al-mu'minin qabla idkhalihim al-janna wan-nar suwaye ashabul a'raf akwai masu fahimta cewa ai mala'iku ne Allah ya dora akan waɗannan tsaunuka idan mutum zai wuce aljanna mala'iku suke tantancewa waɗannan mala'iku masu tantancewa ne kafin mutum ya wuce aljanna don haka suke rabawa su ce wane ya tafi aljanna wane ya tafi kamar fahimtar abu miklan wa jumlatun ya'rifuna kullam bi simahum sifatu lirijal yana cewa ko da Allah yake يعرفون كلا بسيماهم يعرفون كلا بسيماهم tunda Allah yana magana ne akan waɗanda aka dora akan waɗannan tsaunuka ya kawo kalmar wa alal a'raf rijalun wa alal a'raf rijalun ya'rifuna kullan bisimahum akan tsaunukan akwai wasu mutane suna gane kowa ta alamomin da ke tare da shi wato suna gane alamomin yan aljanna ta alamomin ta alamomin su dake tare da su kuma suna gane yan wuta ta alamomin su kaga an samu fahimta daban-daban game da suwaye ashabul a'ra ko amma in ka dawo kana neman fahimtar sahabban manzon Allah fahimtar tabi'ai da tabi'u tabi'in mafi yawa za ka tarar da cewa suna bin fassarar Abdullahi bin Mas'ud Huzaifa bin Yaman Abdullahi bin Abbas waɗannan ko sahabin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka wannan ita ce fahimta mafi inganci amma cewar an samu sabanin fahimta game da ashabul a'raf wannan babu shakka gaskiya da Imam Qurtubi sai da ya kirga fahimta daban-daban har goma sha biyu a tafsirinsa fahimta daban-daban suwaye ashabul arab al-imam al-qurtubi ya jera fahimta goma sha biyu amma shi kansa duk malamin tafsirin da ya jera waɗannan fahimtocin to zai dawo ya ce maka fahimta mafi gaskiya mafi inganci al-a'raf rijalun uqifu fiha yantaziruna rahmatallahi ta'ala dole ana dawowa daga ainihin fahimtar waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mecece fahimtar mutane ne da aka auna ayyukansu sai aka tarar lada ya yi daidai da laifi abinda abdullahi bin abbas ya faɗa kenan abinda kuma ya bin liman ya faɗa kenan kowanne su akwai fassarar da ya gabatar kuma ya taho cikin littafin tafsiri da yawa kamar tafsirin al-imam tabari shine jami'ul bayan a mujallal safa shafi na 139 الإمام الطبري يا جيرب دليلي نا عبد الله بن عباس دليلي نا حذيفة بن اليمان دليلي نا عبد الله بن مسعود da fahimta ta al-Imam Sha'bi al-Imam Bukhari da suke cewa wanda ayyukan alkhairinsa suka yi daidai da ayyukan sharri to waɗannan su ne ake dorawa akan waɗannan tsaunuka al-Imam Tabari ya kawo dalilan haka nan tafsirin Ibn Kathir mujallal nabi shafin 261 haka nan tafsirul bahar al-muhit na Abu Hayyan mujallal na shafi na 312 zadul masir na Ibn al-Jawzi mujallal na 3 shafi na 205 waɗannan sahabbai sun gabatar da irin wannan fassara Ibn Kathir ya yi magana akan waɗannan dalilai a ƙarshe Ibn Kathir yake cewa والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصارها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر yana cewa akwai dalilai da dama da aka samu game da waɗanda ke zama akan waɗannan tsaunuka amma duk labarin da ake bayarwa za ka samu labari ne mai rauni duk wata fahimta da aka bada cewa ga waɗanda Allah zai dora su akan tsaunuka ɗin duk wani dalilin da aka bayar yake idan ka dube shi da kyau ta wajen isnadi za ka samu isnadin sa yana da rauni yana da rauni sai dai duk da haka la'akari da matsayin sahabban annabi Muhammad idan sahabi ya faɗi magana shin wannan magana tana zama dole a ɗauka ya ce a ba dole bane ba dole bane amma sahabi yana da wata albarka da Allah ya sa mishi tunda yayi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shaidar amana da gaskiya saboda haka idan sahabi ya bada fahimta to ana rinjayar da fahimtar sahabi akan tawahi idan aka ce in ji ibnu kafir idan aka ce huzaifa bin yaman abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wa ghayru wahidin min as-salaf wal khalaf ba mutum ɗaya ba daga cikin salafu salih waɗanda suka gabata malaman farko duk fahimtar su kenan saboda me saboda bayani ya zo daga wato sahabin annabi an samu bayanin sahabi ya ce waɗanda Allah ke dora su akan waɗannan tsaunuka mutane ne waɗanda ladan su ya zama daidai da zunubin su babu nafsi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda sahabi ya faɗa sai a ce ai sahabi babban mutum ne saboda haka za a dauki wannan fahimta wannan shi yasa malamai suke rinjayar da wannan fahimta Huzaifa bin Yaman yace hadisin sa yana cikin littafin al-Imam al-Hakim al-Mustadrak hadisi na 3300 yana cewa ashabul a'rafi waɗanda ake ɗora su akan waɗannan tsaunuka qaumun tajawazat bihim hasanatuhum nar mutane ne waɗanda kyawawan ayyukan su sun sa sun wuce shiga wuta saboda kyan aikin su sun wuce a sa su a wuta wa qassarat bihim sayyi'atuhum an janna amma kuma ita aljanna ba za ta karbe su ba saboda wato laifukan da suke da shi yarin jaya ya fi ƙarfin aljanna ta karbe su wato kenan ita aljanna da kuma wuta ba wai yawan lada da yawan laifi ba kuma ana duba kwalitin aiki ba saboda haka suna da ayyuka masu kyau amma kyan aikin bai kai su shiga aljanna ba suna da munanan ayyuka sai dai munin bai tsanani yadda za a ce ku ta wuta ba ku zai fa yace fa don haka sai ake dora su akan wannan guri za a dora su akan al'arab akan waɗannan tsaunuka idan suka kalli yan aljanna suna sha'awa idan sun kalli yan wuta wato suna kyamar makomarsu a wata riwayar ku zai fayyana cewa yana dangantawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana da rauni kamar da ibn kathir ya faɗa a tafsirinsa babu wani hadisi ingantacce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fassara ashabul a'raf amma fahimtar sahabbai ita take nuna cewa ga waɗanda ake nufi da ashabul a'raf yajma'u Allahu an-nasa yawm al-qiyamah a wannan hadisin Allah zai hada mutane a ranar kiyama fa yi umar bi ahli jannati ila janna za a yi umarni yan aljanna su tafi aljanna wa bi ahli nar ila nar yan wuta a yi umarni su tafi wuta Allah ka kare mu summa yuqalu li afalil a'raf sannan sai a gaya ma waɗanda ke tsakatsaki su ba su wuta ba su aljanna matan taziru da mai kuke jira kalu za su ce nan nan taziru amraka muna jiran umarninka ya Allah mun dade a nan mu ba ma wuta ba ma aljanna fa yuqalu lahum za a ce musu inna hasanatukum jazat bikum an-nar kyawawan ayyukan da kuka yi ya sa kun ƙetare wuta kaga wannan ya nuna cewa sun ma ƙetare sanadi kenan kamar yadda hadisin nan ya nuna duk da cewa hadisin yana da rauni wa an wa an an tadkhuluha wa halat bainakum wa bainal janna amma kuma ayyukan naku marasa kyau sun hana ku shiga aljanna fadkhuluha bi maghfirati a karshen al'amari Allah zai ce musu to yanzu ku shiga aljanna saboda gafara ta wa rahmati da kuma rahmata wato karshen al'amari Allah zai ce ku shiga aljanna to dan haka suna nan tsakanin wuta da aljanna tunda suna tsakanin wuta da aljanna suna hangen abin da ke aukuwa cikin aljanna suna hangen abin da ke aukuwa a wuta sallama da suke yin ta ga yan aljanna ita wannan sallama tana iya daukar ma'ana biyu na daya annahu du'a'u tahiyya wa ikrami suna gaisuwa ne suna daraja yan aljanna idan suka ce salamun alaikum gaisuwa ce suke ma yan aljanna kuma suna ƙara daraja su sannan na biyu malamai suna cewa annahu isbarun wa tabshirun lahum bi salamatihim ba wai sallamar da suka yi ma'ananta gaisuwa ne ba a'a salamun alaikum su kamar kamar ne kaga mutum ya ji da haka cewa da kayi babban sa'a wato salamun alaikum da suke cewa na farko wasu malamai na cewa gaisuwa ce gare ga yan aljanna din na biyu wasu malamai na cewa a'a ba gaisuwa ba ce wato kamar in sun hangi aljanna sun da wurin da suke tsauri ne suna hangen cikin aljanna suna hangen cikin wuta wanda ya hangi wuta ya ga azabar da ke cikinta ya hangi aljanna da ke kai ba da kayi sa'a to wato cewa da suke salamun alaikum ba gaisuwa ba ne wato suna cewa kai kun fayi sa'a mu da muke nan mun ga abin da ku gani ba da ba ku shiga aljannan mun nan ba da kun shiga bala'i wato sallamar da suke yi suna sallama ne na fatan alkhairi ga yan ga yan aljanna kaga kenan sallamar tana daukan fassara ne ko dai sallama ce ta gaisuwa idan sun kalle su sun ga ni'imar da suke ciki sai su ce ma yan aljanna assalamu alaikum ko kuma suna tabbatar musu ne kun tsira wa amdahum min al'azab wal iqab wa najatuhum min al makarih wal afat ai kun yi sa'a kun tsira daga bala'i da halaka ai mu da muke kan tsaunin nan mun hangi abin da hankal ya tada hankulan mu wato idan suka ce salamun alaikum sai kun tsira ta tabbata gare ku wato kun kubuta daga dukkan fitina wannan yana cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujallad da bakwai shafi na ɗari biyu da goma sha uku don haka ita sallaman tana ɗaukar ma'ana biyu haka al'imamu fakhru razi ya faɗa a cikin a tafsirul kabir mujallad da goma sha hudu shafi na tiskin da mahasin ta'awil na al'imamu kazimi mujallad da bakwai shafi na tamanin da tara haka nan fatul kadir na al'imamu shaukani mujallad da biyu shafi na ɗari biyu da goma sha shida wato sallamar tana ɗaukar ma'ana biyu ko dai sallamar gaisuwa ko kuwa sallaman ana yin ta ne na fatan alkhairi saboda an haƙi fitina da yan aljanna ba su ganta ba saboda kai baka san fitina da take cikin wuta ba tunda baka shige ta ba daga filin hisabi sai siradi ka ketare siradi ka shiga aljanna kaga baka ga bala'in da ke cikin wuta ba amma su waɗanda ke kan tsaunukan fa saboda inda Allah ya dora su sai suka iya hangen abin da ke wutan kai baka gan shi ba saboda haka suke ma yan aljanna albishi suna cewa kai salamun alaikum wallahi kun yi babban rabo kun yi babban rabo to sallama da suke yi Allah tabaraka wata'ala yana cewa lam yadkhuluha wa hum yatma'un basu basu shige ta ba fa amma suna da kwadayi tafsirin at-tahrir wa tanwir ibn ashur yayi magana mujallad 8143 nida'uhum ahlal jannati bis-salami tunda kaji Allah yace waɗannan da ke kan tsaunukan sun kira 'yan aljanna suka yi musu gaisuwa da sallama yu'zinu bi annahu fi ittisalin ba'idin min ahli janna wannan ya gwada cewa Allah ya sauwaki hanyar sadarwa tsakanin su waja'ala Allah zalika amaratan lahum bi husni aqibatihim har da Allah ya sauwaki alamar sadarwa tsakanin ashabul a'rafi da yan aljanna to kamar fata na gari ne gare su idan har Allah ya baka saukin ganawa da mutumin kwarai akwai alamar zaka tsira kenan ko ba su tabbata ‘yan aljanna ba, amma Allah ya sauwake musu magana da ‘yan aljanna. Tunda Allah ya sauwake musu magana da ‘yan aljanna, to kamar fata na gari ne. Wato ana musu fatan su ma ƙarshen al'amarin su zai yi kyau. Wa ya'lamuna annahum sa'iruna ila aljanna, fa lidhalika hakka Allah halahum hadhihi lin-nasi izana lidhalika. Shi sa Allah ya ba mu labari game da halin da suke ciki. A ƙarshen maganar Allah yake lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ba su shiga aljannan ba amma su suna kwaɗayi tunda suna kwaɗayi ai kaga akwai alamar za su shige ta tunda kwaɗayi alama ce na tsira kamar yadda annabi ibrahim yake cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin wanda nake da kwaɗayin zai gafarta min laifuka na a ranar hisabi ashe idan mutum har yana da kwaɗayin rahamar Allah to akwai fatan zai same ta idan har mutum yana kwaɗayin gafaran Allah to akwai fatan zai same ta saboda kwaɗayin alama ce ta samuwar imani a zuciyar bawa idan har aka ce yan waɗanda ke kan tsaunukan nan suna kwaɗayin shiga aljanna to alhamdulillah akwai fatan za su shiga me ce ce aya ta gaba وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
wa idza surifat absaruhum ka lura da yadda tsarin magana ta zo shi yasa malaman tafsiri suke cewa alqur'ani Allah ya tsara shi ne da ilimi wa zai yadda ya daina kallon aljanna ai babu shi ko a duniya ne kaga abu abu mai kyau kallon sa ai rahama ce kallon sa rahama ce to bare kuma wanda aka tashi tashi tsakanin wuta da aljanna ga aljanna dama ga wuta hagu ya za a yi ya juyo kansa ya kalli wuta da kanshi ba zai yi ba saboda haka maimakon a ce wa idza sarafu absarun sai aka ce wa idza surifat absarun idan aka kawar da ganin su ashe su da kansu ba sa barin kallon aljanna sai an juya kawunan su sai dai an juya kawunan su don ba za su ba za su so su juya kawunan su su kalli wuta ba musamman ma a halin da suke ciki na tsakatsaki na babu tabbas suna tsakanin wuta da aljanna ya za a yi su kalli wuta kallon wutan daɗin azaba ne sannan zai kada hankalinsu saboda haka yasa ba su juyawa su kalli wutan sai Allah ya juyar da fuskokinsu da kansa wato Allah ne yake juya fuskokinsu in ka duba tafsirin at-tahrir wa tanwir mujallal 8 na 143 تكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة وهي الإشارة إلى أنهم لا ينظرون إلى أهل النار illa nazaran shabihan bi fi'li man yahmiluhu ala al-fi'li hamilu wato ba za ku juya ku kalli yan wuta ba sai idan tilasta su akai kamar ta wani ne yazo ya kama fuskokin su ya jujjuya saboda ba za su yadda su kalli yan wutan ba domin kallon halin da suke ciki zai ƙara tada hankulan su tunda ba san makomarsu ba amma Allah madaukaki ya ce wa idza surifat absaruhum idan aka juya idanunsu wato aka jujjuya ganinsu idan aka jujjuya ganin waɗannan da ke kan tsaunukan tilka a asabin nari ta saitin waɗanda ke wuta sai su kalli ‘yan wuta waɗanda ke cikin wuta Allah ya tare kalu a wannan lokaci ya rabbana ya Allah ya mahalicin mu la ka ji Allah ma alkawmin zalimi kada ka sa mu tare da mutane azzalumai Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud akwai labarinsa da ya zo cikin tafsirin al-Imam Tabari al-Imam Tabari ya kawo bayanin Abdullah bin Mas'ud a tafsirin sa al-Jami'ul Bayan mujallal 8 shafi 137 Abdullah bin Mas'ud ya ce yuhasabu an-nas yawm al-qiyamah kamar yadda muka faɗa a baya Abdullah bin Mas'ud ya ce yana fassara waɗannan ayoyi na suratul A'raf Allah zai wa mutane hisabi a ranar kiyama wannan hisabi shine Allah ya magana sa a suratul A'raf in ka lura ai ya fara kawo faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون wannan shine Allah ya fara ambato a suratul a'raf aya ta 8 zuwa 9 Abdullah bin Mas'ud yake saboda haka Allah yana tabbatar mana ne a suratul a'raf zai wa mutane hisabi a ranar kiyama faman kanat hasanatuhu aktsaru min sayyi'ati idan aka kirga ladan ka sai aka samu ya fi laifi bi wahidatin da guda daya dakhala aljanna za ka wuce aljanna guda daya wa man kana sayyi'atu akthar min hasanatihi biwahida wanda aka tarar da laifukansa sun tsara kyawawan ayyukansa da guda daya dakhala nana makomar sauta saboda ka Abdullah bin Musa karanta waɗannan ayoyi sun makala da yake innal mizan ma'auni da kuke gani yakhifu bi mithqali habatin idan ya kasance an gwada ladanka da laifinka idan akwai tazara tsakanin yawan laifukan da kuma yawan ladanka ko da a ce na kwaya guda ne to zai sa gefen ladanka ya rinjaya idan gefen zunubi ne ko da a ce tazarar ba ta wuce na kwayan zarra ba wannan zai sa gefen laifinka ya rinjaya au yarzuku saboda haka ko dai mutum ya zama gefen ladansa ya rinjaya ko ko gefen zunubinsa ya rinjaya sai ce wa malista wa hasanatu wa sayyi'atu amma ana samu cikin ikon Allah a ranar hisabi akwai mutanen da za a samu ladan su da laifin su ya tsaya daidai in ji Abdullahi bin Mas'ud za a samu haka wannan ya nuna cewar wato Allah tabaraka wa ta'ala da zai wa mutane hisabi su mutanen za su zama kashi uku in ma waɗanda ladan su ya rinjaya ko waɗanda laifin su ya rinjaya ko kuma waɗanda ladan da laifin ya zama daidai za a sami irin waɗannan a ranar hisabi abdullahi bin masud yake to waɗannan mutane wa waqafu ala sirati sune za a sai da su akan sirati thumma arafu ahla jannati wa ahla nar kaga yana kiran al-a'raf da sunan sirat saboda wannan shine ainihin surun ganuwar da Allah yake bugawa tsakanin munafikai da masu imani wannan shine al-hijab wanda Allah ya magana akan sa a suratul araf wato shine shamakin da ke tsakanin wuta da aljanna ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة إذا سنكل لأن الجنة لا نمسك سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم إذا سنكل لأبو نظروا إلى أصحاب النار إذا نمسوا سأوكا كيك موتا قالوا تسكي ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فتعوذوا بالله كانت إني مثلا الله كذا domin babu abin da ya fi dacewa ga wanda yake irin wannan yanayi kamar addu'a tunda dai an riga an gama hisabi shi baya aljanna baya wuta ba abin da ke gaban sa banda roƙon Allah don haka idan sun kalli yan wuta ta ce rabbana la taj'alna ma al-qawmi zalimin ya Allah kar ka sa mu tare da mutane azzalumai amma yan aljanna aikin su bai kai ba don haka cewa su ce salamun alaikum kukan kun huta kukan kun huta ka san a duniya ake neman aljanna aikin ka bai kai ba da ya kai da ka shiga saboda ka ba su cewa ba Allah samu a'a amma wuta suna neman tsarin Allah kada ya sa su zama makomar su ita ce wuta kamar kenan zaman su a wurin ya fi musu sauki akan ma tafiya tafiya wuta din abin da suke nufi kenan shi sa suke cewa rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Abdullah bin Mas'ud yace fa ta'awwadu billah min manazilihim suka nemi tsarin Allah game da masauki irin na yan wuta qala shi fa amma ashabul hasanati su waɗanda ke da kyawawan aiki su kam innahum yu'tawna nuran yamshuna bihi baina aydihim wa bi aymanihim tunda aka hau tirani mutanen kwarai da ma hasken da Allah ya ba su ya ya isar musu har sun ketar wannan sirajin kullu abdin yawma idin lahu nur kowane bawa yana da hasken da Allah ya bashi musulmai kenan وكل أمة وكل أمة نورا فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة الله زي أمشي حسين منافقين ماذا لماتا فلما رأى أهل الجنة ما زال في المؤمنون لوكتين دا ‘yan aljanna suke ganin abin da ya auku ga munafikai wato lokacin da ‘yan aljanna falamma ra'a ahlul jannati ma laqiyal munafiqun lokacin da ‘yan aljanna suka ga abin da ya hadu ya samu munafikai a kan sirari ana cikin tafiya kan sirari muminai su juya sai su ga ai hasken munafikai ya bace shine Allah ya bamu labarin sa suratul tahrim ya ayyuhallazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي رانر ده الله بايا كنية النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه الله بايا كنية ولا نسكي سكي إيماني كان ده النبي صلى الله عليه وسلم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ga haske dama da gaba amma duk da haka suna addu'a ya kuluna rabbana atmin lana nurana ya Allah ka cika mana wannan haske har mu ketare sirati ya Allah ka cika mana wannan haske har mu ketare sirati kar ya bace wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir wa amma ashabul a'raf fa inna an-nura kana fi aydihim wa mana'atuhum sayi'atuhum an yambu biha abdullah bin mas'ud yace amma waɗanda ke kan waɗannan tsaunukan fa suna da hasken nan suna da haske hasken yana ga hannuwansu amma kuma Allah madaukaki ya hana su wucewa daga wannan guri babu yadda za a yi su wuce wannan tsauni bare ma su samu shiga aljanna ba su ma san hanyarta ba fa baki ya fi qulubihim as-sama'u sai ya zama a zukatansu akwai fadai idan sun hangi hagu wuta ne dama ga aljanna ina hanyar shiganta babu to tun da suna tsakani kaga idan sun hangi wuta babu abin da ya rage sai addu'a lam yunza'i nur min aydihim amma abin da tun da akwai sauran haske a hannuwansu wannan hasken shi yasa suke da fatan alkhairi shi yasa Allah yake cewa lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba su shiga aljanna ba amma suna kwadayi fa kana sama'un nur fi aydihim me dalilin wannan kwadayi shine hasken da ke hannuwansu wannan ita ce fasaran fasarar da ta zo a littafin at-tahrir wa tanwir da kuma bayanin Muhammad Rashid Riba a tafsirul Manar mujallal 8 shafi na 435 yana cewa walau baqaw fi hadhihi al-manzila inda Allah ya ga dama sai yace ashabul a'raf ku zauna a gurin har abada da kana Allah anan Allah bai zalunci ba yayi adalci da Allah zai kyale su a wannan gurin babu shakka Allah bai zalunci ba ولكن ورد أنه تعالى يعاملهم بعد هذا العدل بالقبول سيدي الله yana musu halala saboda wato ainihin alkawarinsa rahamarsa tarin jayi fushinsa wa yudkhiluhum aljanna daga karshe Allah zai shigar da su aljanna wala budda an yakuna zalika qabla ikhraj man yu'adzabuna fi an-nar min al-mu'minin yaushe ne Allah zai shigar da su aljanna kafin ma a yi ceto ga waɗanda ke wuta tun ba a yi ceto ga waɗanda ke wuta ba su suke tafiya aljanna saboda haka yan zamar da suka yi a gurin ba ta kai daɗewar waɗanda ke wuta kafin a yi ceton su ba abin da yasa malamai suke tabbatar da cewa ashabul a'rabi suna samun makoma na ƙarshe babu wanda ke tabbata akan waɗannan tsaunuka saboda ayoyin alkur'ani suke nuna mana makoma guda biyu ne kawai kamar misali aya ta bakwai ta suratul shura وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير باب نأكو أبدا الله يفعل كده mun baka alqur'ani kai wa'azi ga mutanen makarshi mun baka alqur'ani kai wa'azi ga mutanen duniya shine litunzira ummal qura wa man hawlaha kai wa'azi ga mutanen duniya wa tunzira yawmal jam'i kai gargadi game da ranar haduwa da za a yi a ranar kiyama la raiba fihi babu makawa babu kokonto babu shakka ranar tana zuwa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa a wannan rana fariqun fil jannati wata bangare aljanna take tafiya wa fariqun fis sa'ir wata bangare kuma wuta take tafiya kaga babu na uku kenan saboda haka su waɗannan waɗanda ke kan raunuka ɗin ana fatan makomarsu za ta zama aljanna ne Allah madaukaki ya ce a gaba ونادى أصحاب الأعراف رجالا يصبرون to tun da an juya fuskokin ashabul a'raf suna kallon yan wuta wana da ashabul a'raf wadanda ke kan tsaunuka din nan za su kira rijalan ya'rifunahum bi simahum za su kira wasu mutane da suka iya gane suka alamomin su tunda an nuna musu wuta saboda haka Allah zai nuna musu wasu mutane sannan kuma za su iya gane waɗannan mutane tun da sun gane su kalu za su ce ma agana an kun jan uku dukiyar da kuka tara kai alhaji wani dukiyar da ka tara wallahi ba ta amfane ka ba wato tunda Allah ya ba su damar magana da su ga alhaji wani wuta ga shugaba wani wuta to ku dukiyar da kuka tara ba ta amfane ku ba ma agana an kun jan uku dukiyar da kuka tara ba ta wadatar da ku ba wa ma kuntum tastakbiruna ku kuma girman kanku bai amfanar da ku ba bai kare ku ba daga wata azaba ta Allah tabaraka wataala kamar masu mukami kenan domin akwai wanda mukami ke hana shi ji addinin Allah girman kai ya hana mutum jin addini saboda haka za su ce kai da dukiyarka ta hana ka aikin samun aljanna dukiyarka ba ta amfane ka ba tun daga ka wuta kai kuma da girman kai ya hana ka jin addinin Allah to girman kai ka bai amfane ka ba saboda mukamin da kake da shi ka ki karban gaskiya to yanzu ga mukamin inda ya kai ka shi da wuta wato waɗannan ashabul arab suna kamar jan hankali waɗanda ke wuta suna wato yi musu magana kaga Allah ya ba su damar magana da waɗannan mutanen da suke suka iya gane su dama sun san su a duniya me suke cewa
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون wato shi yasa a kowane yanayi kake kai kokari ka rika yin nasiha a kowane yanayi ko da kana cikin laifi ne kai nasiha ko da laifi kake aikatawa kai kanka shi sa malamin suke cewa ko da a gidan giya ne inda hali a samu bugaggen da bai gama buguwa ba yi nasiha ga saura a ko ina ne mutum yake ya tabbata ya gabatar da nasiha saboda me nasiha tana da albarka ku duba ba an riga an tafi wuta nasihar da kuke yi amma nasihar da suke yin sai ta musu amfani a haƙula illazina aka samtu la yanaruhumullahu bi rahma sai suke ce ma waɗannan manya da ke wuta da waɗancan masu dukiya da mukami ina ce waɗancan ga su can muna ganin su aljanna ga kuna waɗannan da kun ce wai rahamar Allah ba za su same su ba ga kuna muna kallo ba ku bane kuka faɗa sai Allah ya ce to kuma ku je aljanna su da ke kan tsaunukan saboda sun faɗi wannan sai Allah ya ce kuma su je aljanna kaga an an sallame su saboda haka nasiha tana da albarka kwarai to nan an riga an rabu daga wuta sai aljanna babu babu kuma ashabul a'raf me dalili saboda Allah madaukaki ya hukunta shigan aljanna ga ashabul a'raf me dalilin hukunta shigan su aljanna saboda kalmar da suka faɗa da take nuna imani na zukatansu yanzu waɗancan mutane ne a duniya kuke cewa wai rahamar Allah ba za ta same su ba domin akwai wanda yanzu haka yana ganin duk abin da kake a matsayinka na musulmi aikin banza ne yana da yana ganin ai karabiti ne ba sai da ba mutu ba wuta kawai wani kuma yana ganin a aqidar taka ne ba ta bare ba to shine suke cewa ai ga wadanda kuke cewa rahamar Allah ba ta samun ku a duniya ga su can muna kan tsaunin nan ga su can aljanna ko kuma ga ku a wuta shi Allah yake to ku kuma tun da kun faɗa ka kuma ku shiga aljanna tunda yanzu babu abin da ya rage sai wuta sai kuma aljanna ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة da yanzu an rage daga waɗanda ke wuta sai waɗanda ke aljanna saboda haka waɗanda ke wuta din za su kira waɗanda ke aljanna wannan ya tabbatar da cewa Allah ya sauwake hanyar sadarwa tsakaninsu Allah ya sauwake hanyar sadarwa ga tsakaninsu me yasa Allah ya sauwake tunda ya riga ya hukunta dawwamarka a cikin aljanna don ka hangi halin da dan wuta yake ciki ba zai canza maka yanayi ba amma zai ƙara maka tunanin ni'imar da Allah ya maka baka cikin wannan wuta saboda haka ko da yake ka shiga aljanna a nuna maka halin da wanda ke cikin wuta yake ni'ima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala domin lokacin da kake ganin azabar da ake mar a lokacin zaka ga zaka daɗa godiya ga Allah ni'imar da ka samu na tsira zuwa ga gidan aljanna wannan shi yasa Allah bai yanke sadarwa tsakanin aljanna da wuta ba saboda shi wanda ke wuta idan ya hangi aljanna daɗin azaba ne a kansa saboda zai hangi ga ni'imar da suke ciki kuma ba zai taɓa shiganta ba kaga zai ƙara bakin ciki shi sa Allah madaukake yake cewa za mu daɗa ƙara musu azaba kan azaba yana daga ƙarin azaba kan azaba wanda ke cikin wuta ya hangi dan aljanna kuma shi ba zai shiga aljanna ba wanda ke aljanna ya hangi wuta ga irin azabar da ake wa mutanen da ke cikinta kuma shi ba zai taɓa shigarsa ba Allah ya tsare shi saboda haka yasa ko da yaushe dan aljanna ya hangi wuta sai ya yi ma Allah godiya tabaraka wa ta'ala godiyar da yake ma Allah sai ya zama daɗin ni'ima ce gare shi domin bautan Allah ne. To a lokacin nan waɗanda ke wuta sun kira waɗanda ke aljanna in ji Allah subhanahu wa ta'ala suka ce musu an afibu alaina minan mai ku zubo mana dan wani abu na ruwa mana ku yafo mana ruwa ku watso mana ruwa aw mimma razaqakumullahu ko daga abin da Allah ya muku arzikinsa ko da dan mangoro ne a jefo mana ko dan lemu ko da guda ɗaya ne kalu aljanna gaba daya Allah zai bada amsa inna Allah harramahuma ala kafirin da ruwa da arzikin aljanna Allah ya haramta su ga kafirai don haka duk wanda ya shiga wuta bai samun ni'imar aljanna nas'alu Allah as-salamata wal afiya إن الذين اتخذوا دينهم لهوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الذين كذب الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا waɗanda suka rike addinin su abin shagaltarwa abin wasa wa garratu mu hayatu duniya rayuwar duniya ta ruɗe su Allah mu dauke ce fal yawma nansahum yawmuna barin su kama nasu lika a yawmihim haza a yau muna watsi da su kamar yadda suka yi watsi da haduwar da za su yi da mu a yau wa ma kanu bi ayatina yahdun da kuma gardamar da suka dinga yi game da ayoyin mu kaga wannan aya tana daga cikin ayoyin alqur'ani waɗanda ya kamata mu yi hattara wajen fassara su domin sau da yawa zaka ji mutum yana fassara fal yawma nansahum a yau za mu manta su mantuwa ba a jingina ta ga Allah tabaraka wa ta'ala ba a jingina mantuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala النسيان بمعنى ضد الذكر والحفظ مستحيل على الله ake Allah ya manta abu a wannan mustahil har abada Allah mai mutuwa wannan kalma da ta zo nan sahu annitiyan tana da ma'ana mai yawa daga cikin ma'anarta malamai suna cewa wannan ma'anar da ta fi dacewa da alkur'ani shine at-tarkul andu da gangan kabar abu a ce ka bar abu da gangan shi ne ake cewa watsi ko da hausa idan aka ce wane ya yi watsi da ni wato da gangan ya bar ni yana gani na ya yi ko oho da ni saboda haka watsi da hausa shi ne ma'anar annisiyan wanda Allah ya faɗa cikin alkurani idan Allah madaukake ce fal yawma nansahum a yau za mu yi watsi da su kaga ya fi dacewa da siffar Allah maimakon ka ce a yau za mu manta su subhanallah mantuwa da kasashe bai kamata a jingina ta ga Allah subhanahu wataala ba amma yau za mu yi watsi da su idan aka ce Allah ya yi watsi da dan wuta kaga dadin azaba ne gare shi ya yi watsi da shi ba wai ya manta shi ba ya san da shi amma ya watsar saboda me bai da gata wurin shi shine ma'anar annabiya don haka yasa kamar a suratul sajda Allah subhanahu wataala ya faɗi magana irin haka aya ta goma sha hudu sha biyar ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون kaga ya dace da yadda Allah ya faɗa cikin suratul araf fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha a wancan suratul sajda Allah subhanahu wataala yake wa zuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha sai ku ɗanɗana azaba saboda kun yi watsi da haɗuwar ku da Allah ta yau kun yi watsi da shi inna nasinakum mu ma mun yi watsi da ku wa zuqu azabal khuldi bima kuntum takfurun a bima kuntum ta'malun ku ɗanɗana azabar dawwama saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya don haka kalma ta annisyan idan ta zo cikin alkur'ani ana magana akan Allah tabaraka wata'ala ba a fassaranta da mantuwa sai dai a yi fassaranta da watsi za mu yi watsi da ku shine fal yawma nansahu a yau za mu yi watsi da su misali Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul tauba aya ta 67 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم منافقين سن يواسي الله سي الله يواسي لهم karkace sun manta Allah la Allah bai mantuwa na amsu suna iya manta Allah innal munafiqina hum fasiqun akwai ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akan mantuwa ya jingina ta gabawa ya jingina ta maransa idan kalmar annisiyar wanda tana ɗaukar ma'anar mantuwa Allah ya jingina ta maransa ba a fassara ta da mantuwa sai dai a fassara ta da atarkul amdu shine watsi saboda Allah baya mantuwa wannan ya zo cikin alqur'ani karara Allah tabaraka wataala ya faɗa da kansa dan haka ba a jingina mantuwa gare shi kamar yadda Allah madaukake ya faɗa annabi Musa yake cewa inna rabbi la yadhillu wa la yansa mahalicci na bai mantuwa tunda ko ya faɗa haka idan ya ce inna nasinakum ba za ka ce mantuwan ba ne tunda Allah ya ce shi baya mantuwa sai dai ka fassara shi da wasi wannan shine zaka tarar a littafai na tafsiri kamar tafsirin al-Imam Sabari mujallad na takwas shafi na ɗari da arba'in da hudu zadul masir na ibn jauzi مجلد لو كشاتنا دليل ترى لسان العرب فسرا كمر النسيان مجلد نقول مشاغل شافع دليل كل شرين دبيو مختار فيها مع الإمام الرازي شافع دليل شدة لهم سنة تقوى تفسير الإمام القرطبي مجلد نقول شافع دليل له مشاهدة yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala takunu kalladina nasullaha fa anfahum kamar yadda ya faɗa a cikin alqur'ani wala takunu kalladina nasullaha fa anfahum fa'ansahum anfusahum na'am kar ku zama kamar waɗanda suka manta Allah anan ma'anar mantuwa na iya shigowa amma ba Allah ba fa'ansahum anfusahum sai Allah ya sa suka manta makomarsu su kansu kaga mantuwar ba ta koma ga ainihin shi Allah tabaraka wa ta'ala ba mantuwa ta dawo ne ga dan adam don haka ta ta dace da shi in ka duba ma'arijul kabul na Sheikh Hafiz ibn ahmad hakami mujallar na farko shafi na 66 ya yi magana a kai ire-iren waɗannan kalmomi yana cewa warada fil qur'ani af'al an samu wasu ayyuka kalmomi na ayyuka da suka zo a cikin alqur'ani azza wa jalla inda Allah ya jingina ga maransa أطلق الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة ونقولين يكن فدي كلمة سبدا ساكيا لإيتا saboda karka fassara shi da ita innal munafiqina yukhadi'una Allah lalle munafikai suna yaudaran Allah sai ce wa huwa khadi'uhum karka ce zai yaudare su ba zai mayar musu da sakamakon yaudara saboda Allah bai yaudara wato zai mayar musu da irin abin da suka aikata haka idan Allah madaukaki ya yi magana akan izgiri وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم suna cewa ai mu izgili muke sai aka ce Allah zai yi musu izgili la subhanallah izgili bai dace da sifar Allah ba sai ka ce Allah zai mayar da sakamakon izgilin nan akan saboda ka duk wata kalmar da za ta iya samar da na kasa ta tashin Allah wannan kalma ba a jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukaki ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya tambaya game da anko da muka yi magana a kai jiya ina hukuncin anko da mutum yakan yi ma ƴaƴansa ya dinka musu kaya iri guda wannan ba laifi bane wato asali shi kansa anko din ma ado ne yayi Allah ya halatta mana kowane ado illa dai abinda manzon Allah ya faɗa shine adon da ya zama kwaikwayon ado ne na ahlul kitab idan ya zama ado yana kama da irin na kafirai to bai kamata musulmi ya yi shi ba amma asali ado gaba ɗayan sa halal ne sai wanda shari'a ta ta, ta ware ta hana don haka idan aka ce mutum ya dinka ma yaransa kaya iri guda ya musu anko wannan ba laifi bane bare ma ya tabbata an samu sahabi wanda ya aikata haka daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da ya dinka sutura zai dinka ma bayin ta irin ya zama idan yana tafiya in ka ganshi da bawansa kaya iri guda suke sawa saboda manzon Allah ya tabbatar masa ya an samu sabani da aka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace duk abin da kai ka tabbata kai ma bawan ka irin sa sai ce to shi ko wannan alkawari ne gare shi da haka ko kaya ya dinka sai ya dinka ma bawan sa irin sa suna tafiya da bawan zaka ga suturan sa iri guda ka zo fatul bari kitabul ilmi mujallad na 7 shafi 87 mujallad na farko shafi na 87 don haka babu laifi dan mutum ya dinka anko abin da muke magana anko ne game da buki na aure ina jin magana akan anko ne game da buki na aure asali waɗanda ke irin wannan anko kafirai ne matan kwaya ko kwaya su ne sukan shirya irin wannan anko saboda cocin su guda to idan ya zama kuma za ku yi aure sai kuka yi irin wannan anko kaga kun yi koyi wanda shi ne abin da muka yi magana a kai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك